أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna ma Allah subhanahu wataala godiya da ya sake hada mu a wannan rana ta Laraba domin ci gaba da karatu wanda muka saba na mako mako hawatul qur'aniya yau muna biyu ga watan Rajab hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama 1441 wanda ya da 26 watan biyu 2020 muna cikin suratul baqara sati wanda ya wuce musa aya ta 249 insha Allah kina kanta zamu tashi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنار فمن شرب منه فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين
Allah subhanahu wataala yake cewa falamma fasala talutu bil junud mun karanta sati wanda ya wuce banu isra'ila su ne suka tambayi cewa a sanya musu wani sarki mana suka ce ma annabinsu a sanya mana wani sarki wanda za mu yi yaƙi a ƙalƙashin shi wani komanda lokacin da Allah subhanahu wataala ya zaɓi talut ya zamanto shi ne sai suka ce ba haka ba saboda bai da kuɗi kuma shi ba kowa ba ne to Allah subhanahu wataala shi kuma akwai hikimar da yasa ya zabe shi cewa shi mutum ne babba kuma mutum ne wanda yake mai ilimi kenan yana da sufofi wanda ya kamata a ce shugaba musamman komanda ya zamanto ya siffantu da su sai Allah subhanahu wataala ya sa shi to ana tahiya su kuma wasu daga ciki daman sun yi inkarin ya za a yi a ce shi ne shugaba to shi kenan sai ya jagorance su ji aje a yaki Allah subhanahu wataala kuma za mu gani a cikin aya cewa zai musu jarabawa domin a tace yaki abu ne wanda yake buƙatar mazaje masu ikhlasi mana wanda ya tsantsa don Allah suke yi ba taro bana inda rudu wanda da an ji za a watse wani daman abin da ya kai shi wata buƙatar shi ce to Allah sai ka musu jarabawa shine sai Allah subhanahu wataala ya ce falamma fasala talut bil junudi qala inna allaha mubtaliikum bi nah Allah zai muku jarabawa ga wata korama ta ruwa faman shariba minhu falaysa minni sai shin talut kenan komandan nasu shugaban yace musu to duk wanda ya sha wannan ruwan sha wanda yake na diyawa to wannan bai tare da ni wa man lam yat'amhu fa innahu minni wanda ko bai sha ba to wannan lalle yana tare da ni illa madadtarafa ghurfatan biyadi sai wanda ya kamfata hannu guda haka kenan ma'ana jaraba da Allah ya musu kuma ga ishirwa duk wanda ya sha ya tatil to wannan bai tare da wannan malik wanda Allah ya sa za a yaki a kasan tutar shi fa sharibu minhu illa qalilan minhum Allah ke mu labari cewa da yawa daga cikin su sai suka sha wannan ruwa kenan kuma sun san annabin ya ce duk wanda ya sha da yawa bai tare da shi falamma jawazahu huwa lokacin da suka wuce huwa wallazina amanu kenan shi annabin nasu da kuma wanda suke tare da shi kenan yanzu an samu tatattu wanda ba su sha ruwan ba dan kadan suka sha ko kuma wani ma bai sha ba to yanzu an samu masu imani to anan ma kuma ana cikin tahiya za a sake raurayawa lokacin da suka ga abakan da za su yi yaƙa da su da za su yaƙi da su ƙalu sai suka ce la taqatana al-yawma bi jaluta wa junudi ai jaluta wanda shine dan adawan nasu suka ce ai yaya zamu da shi da rundunonin shi ai mu yan kadan ne ai mu banmu da makamman da zamu yake su banmu da karin da zamu yake su mana kenan shedan ya sake rudar su qala allazina yazunnuna annahum mulaqullahi sai Allah subhanahu wataala ke cewa waɗanda suke da tabbashin cewa za su gamu da ubangiji a gobe kiyama sai suka ce kan min fi'atin qalilatin ai diyawa jama'a kadan ghalabat fi'atan kaseeratan bi iznillah tarinjaye jama'a mai yawa da izinin ubangiji wallahu ma sabirin lalle Allah subhanahu wataala yana tare da masu hakuri da wannan shine magana na masu imani Allah madaukakin sarki yakan ba da nasara ba dan yawa ba ba dan karhi ba izinin ubangiji ne madaukakin sarki nan yake gwada mulkin shi da kuma kudurar shi sai ga mutane 'yan kaɗan masu ikhlasi masu imani na gaske sirrin jaye mutane da yawa wanda sun yi su ƙarhi wanda sun yi su makamai sun yi su komi to saboda haka kuma wannan babban darasi na gundarin ayan nan da take karantar da mu shine kada mai imani ya taɓa sawa a ran shi cewa wai yawa ne zai sa ya ci rinjaye abin da ya shahi yaƙi ko kuma ƙarfin makamman shi ne zai sa ya cirin jaye ko wayan shi ne ko abin da ya kama da wannan Allah ne yake ba da nasara malam ke cewa ya ƙulu ta'ala muhbiran an talut malik bani isra'ila hina kharaja fi junudihi wa man ata'ahu min mala'i bani isra'il a wannan ayar Allah ke ba mu labarin sarkin da aka samu su wanda su suka nema talut lokacin da ya huta da mutanen shi sai aka musu jarabawa wannan nahar kuma wani teku ne wanda yake a can urdun ko kuma tsakanin urdun da palestine kenan jordan wani ruwa ne sai allah subhanahu wata'ala ya musu jarabawa a gawaye zai ci jarabawa akwai ruwa ta ibn jarir at-tabari daga barra bin azib yake cewa kunna natahaddasu anna ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallama allazina kanu yawma badrin 310 bara bin azib sabi na manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa muna maganan mutanen da suka yakin badar da annabi sallallahu alaihi wasallama sun kai 310 wani abu sai yace ala uddati ashabu talut allazina jawazu ma'ahum nar yace wannan sai daidai da mutanen da suke tare da talut su ma kenan 300 ne da 10 wani abu wa ma jawazahu ma'ahu illa mu'min ya ce kuma babu wanda ya ƙetare ya je wajen wannan yakin na jalut mara da shi da rundunonin shi sai wanda yake mai imani aka musu jarabawa sai da aka tace aka ga wanda cewa da gaske suke fashajja'ahum ulama'uhum bi anna wa'dallahi haqq sai malaman masu ilimi daga cikin su sai suke ba su labarin cewa suke ba su kuzari lalle alƙawarin Allah gaskiya ne kenan in dai masu imani ne ku da gaske to fa innan nasara min indillah lalle taimako da cin nasara yana wajen Allah laisa ala kasrati adadin wala udda ba wai yawan yawa bane ko kuma yawan makamai walihaza qala ta'ala dan haka sai su suka ce kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kaseeratan bi iznillah wallahu ma'as sabirin kenan sai suka san da wannan wanda sai nuna lalle imaninsu da gaske ne kuma sun yi sakankance sun yi yaƙini cewa lalle Allah subhanahu wata'ala yakan ba da nasara ga 'yan kaɗan kuma akan waɗanda suke masu da yawa wanda sun yi su amma Allah yana tare da masu haƙuri wanda shi ne babban magana dole sai an yi haƙuri wannan kuma ya shahi dukkan wani abin da ka sani in dai kana neman cin nasara to dole sai haƙuri ya kasance a tare da shi a rayuwarka ta duniya da kuma abin da za ka same shi a gobe kiyama sawa ya kasance sana'a ce kake yi ko wani ilimi ne kake yi ko kuma wani abu ne kake dai wanda kake neman ladan shi wajen ubangiji subhanahu wataala duk wani abin da zaka san ana neman nasara a cikin shi to lalle ne dole sai ya kasance mutum yayi hakuri yau da gobe sai ga abin ya tabbata Allah subhanahu wataala samu daga cikin masu hakuri
ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهو فزا فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين
Allah subhanahu wataala yake cewa walamma barazu li jaluta lokacin da suka fito kenan talut da waɗannan tawaga wanda suke tare da shi masu imani sai suka bujuro suka zo ga kuma jalut shi ma tare da jama'a shi wa junudihi qalu sai suka ce rabbana afrigh alaina sabra ya Allah ka kwarara mana haƙuri ma'ana kenan Allah ka sanya mana haƙuri kaga can baya ma sun ce kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kaseeratan bi iznillah sai suka ce wallahu ma as-sabirin wa thabbit aqdamana Allah ka tabbatar da diga digin mu kada mana kada su gudu wa sunna al-qawmil kafirin kuma Allah ka ba mu nasara akan mutane wanda suke kafirai fa hazamuhum bi iznillah sai suka ci nasara akan su da izinin ubangiji wa qatala daudu jalut sai annabi daud alayhi salam kina yana kasan wannan sarki kina annabi dauda alayhi salam da shi ake wannan yaki shi ya kashe komandan waɗanda suke na kafurawa jalut wa atahu allahu almulka sai allah subhanahu wataala ya bashi mulki kina shi annabi dauda alayhi salam kenan wal hikma kuma allah ya bashi annabta wa allamahu mimma yasha'u allah ya sanar da shi abubuwan da yake so irin abubuwa da yawa sai Allah ya sanar da shi yanzu kuma a matsayin shi na annabin Allah shi annabi Dawud walaula daf'ullahi an-nas ba'dahum bi ba'din in ba dan Allah yanda yake kange ma'ana azaba ko kuma mu ce zalunci ko kuma musgunawa ta wasu jama'a da wasu jama'a mana aka samu wani zalimi akan iya samun wani ma zalimin ne kuma sai ya zo ya maganin shi ko kuma idan an samu azalimi sai an samu wasu mutanen kirki sai su zo su yi maganin shi mana kenan Allah yakan kare bayan Allah da wasu bayan Allah shine walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard aida kasa ta lalace gaba daya walakin Allahu zu fadlin walakin Allah zu fadlin alal alamin sai dai Allah madaukin sarki ma'abucin fadala ne ga waɗanda suke alamin sune talikai duk wata halitta tilka ayatullah Allah ya ce wannan ayoyi ne na Allah na tuluha alaika bil haqq wanda muke karanta mata da gaskiya ba labarin wasa bane labarin da aka bara na Dalut da Annabi Dawud alayhi salam da kuma Jalut wa innaka laminal mursalin kuma kai manzo lalle kana daga cikin manzannin Allah kenan Muhammad sallallahu alaihi wasallam mala yace lamma waja al hizbul iman wa hum qalil min ashabi Talut لعدوهم أصحاب جالوت وهم عدد كثير مالك وانا آير take nuna mana lokacin da aka samu wasu ƙungiya masu imani 'yan kaɗan suka huskanci wata ƙungiya mai yawa ta kafirci ƙalu sai suka ce rabbana afirka alaina sabara mana adda da suka fara yi ya Allah ka samu daga cikin masu haƙuri ka sabko mana da haƙuri wa sabbit aqdamana fi liqa'il adu aw fi liqa'il a'da mana ya Allah ka tabbatar da mu kenan kada su gudu kada su karaya kada su samu wata kasala sai Allah subhanahu wataala yake cewa fa hazamuhum bi iznillah kenan Allah ya karbi adda su sai suka ci nasara wa qatala daud jalut nan malai yake cewa summa alal mulku ila daud alayhi salam kenan da talut shine Allah ya ba mulkin akan ayi wannan yaki to lokacin da aka zo aka yaki aka yaki jaluta da mutanen shi annabi dauda ya kashe shi to shikenan sai mulkin ya koma ga annabi dauda alayhi salam ma amma madahahu Allah bihi min an-nubuwati al-azima saboda annabta da Allah ya bashi sai zama kuma yanzu shine jagora shine shugaba walihaza qala Allah ta'ala wa atahu Allahul mulka Allah subhanahu wataala yace ya bashi mulki wal hikmata anan al hikma ana ni annabtar da Allah ya bashi wa allamahu mimma yasha kenan Allah ya sanar da shi abubuwa wanda suke annabi ne ake sanar da su shi to fada Allah madaukin sarki walaula dafullahi an-nas ba'dahum bi ba'din mala yace wannan Allah yana nihi da shi ne laulahu yadfa an qaumi akharin mana Allah subhanahu wataala sai kaga ya sa wani sai ya zamanto kariya ga wasu jama'a ya zamanto wasu garkuwa yace kama dafa an bani isra'ila bi muqatalati talut wa shuja'ati daud su banu isra'il in ba dan wannan sarki da aka samu suna talut kuma ga wanda yake gwarzo shine annabi dauda alayhi salam wanda shi ya kashe sarkin jalut shi jalut da kanshi to kenan da banu isra'ila jaluta ya halakar da su to kaga kenan wannan wasu bayan Allah ne suke bada kariya ko kuma suke zamantowa garkuwa da wasu bayan Allah a wata ayar daban Allah subhanahu wataala yake cewa walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din la qaddimat sawami'u wa bi'un wa salawatun wa masajid yuzkaru fiha ismullahi kaseera in ba dan yadda Allah madaukin sarki yake sa wasu daga cikin bayu su zamanto kariya ga wasu ai da an rusa irin wajen bauta na yahudawa ko wajen bauta na nasarawa kai da masallatayya ma wasu daga cikin bayan allah da sun hana a yi sallah da sun rusa masallatayya to amma sai allah ya sanya wasu daga cikin bayu sai su zamanto su ne kariya su suke kare su sai allah subhanahu wataala ki cewa lakin allah zu fadlin al alamin allah ma'abucin fadala ne kaga ma banu isra'ila fadala ga annabinsu annabi dawud alaihi salam kuma shi ya zo ya kashe wannan maki nasu yan sai suka samu lahiya sai Allah ya cewa tilka ayatullah to wannan tilka ma'ana nuni ne yake tun daga ranar da suke neman cewa Allah ya sanya musu annabi har ya zuwa kissar da ta zo nan to duka ayoyi ne na Allah ya Allah madauki sarki ke ba mu labari kuma ake karanta su bil haqqi amma ba labari bane na tatsuniya ko kuma ba labari bane wanda bai yiwu ba a wani abu ne wanda yake na gaskiya musamman su yahudawa da nasarawa sun sani tunda suna labarin wa innaka laminal mursalin sai a ƙarshen ayar Allah subhanahu wataala ke cewa ya Muhammad ai innaka laminal mursalin to wannan taukidi ne da kuma tabbatarwa akan cewa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama annabin Allah ne Allah ya aiko shi kenan ba dan Allah ya aiko shi ba lalle ne ba za a samu irin wannan labarai ba dan wane ne zai sanar da shi to musamman su yahudawa sun sani a littafansu a rubuce da nasarawa kena tun da suka ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da labarin annabi dawud ya ba da labarin talut ya ba da labarin jalut to kaga kenan wannan sai nuna cewa lalle wa innaka laminal mursalin kenan annabi sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin annabawan da Allah ya aiko kenan yahudawa da nasarawa sai ku yi imani da shi na'am
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد
tilkar rusulu Allah subhanahu wataala yake cewa wadancan annabawa faddalla ba'dahum ala ba'din ay mun girmama ko mun ɗaukaka shashi akan shashi wasu annabawan sukan yi wasu annabawan daraja da kuma matsayi minhum man kallama Allah daga cikin su akwai wanda Allah ya musu magana wannan daraja ce wa rafa ba'dahum darajatin wasu kuma Allah ya daga musu daraja wa ataina isa ibn maryam al bayyinat Allah yake cewa shi ko isa dan maryam mun bashi ayoyi bayyinannu wa ayyadnahu bi ruhil qudus kuma mun karfafe shi da mala'ika jibril walau sha Allah da Allah ya so maktatal allazina min ba'dihim wanda suke kahin su da basu yaki ba min ba'di ma ja'atuhum bayyinat bayan ayoyi sun zo musu bayyinannu walakin ikhtalafu sai dai ba su tsaya suka imani ba sai suka yi sabani faminhum man amana daga cikin su akwai wanda ya imani wa minhum man kafar daga cikin su wasu kuma sai suka kafirce walau sha Allahu maqtatalu da Allah ya so aida ba su yaki juna ba walakin Allah yaf'alu walakin Allah yaf'alu ma yurid sai dai Allah madaukin sarki yana aikata abin da ya ga dama kenan cikin hukuncin ubangiji ne madaukin sarki yakan sa waɗannan su yaƙi waɗannan to wannan ayar mai girma Allah subhanahu wata'ala wata ayar da suratul Isra'i ya ce wal qad faddalna ba'dan nabiyina ala ba'din wa ataina Dawud zabura mana wasu annabawan Allah subhanahu wata'ala ya fifi ya musu fifiko na matsayi akan wasu annabawan sai Allah subhanahu wata'ala ya ce tilkar rusul faddalna ba'dan ala ba'din minhum man kallama Allah minhu man kallama Allah shine malam yace Musa wa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam annabi Musa shine wanda Allah ya ma magana wa kallama Allah Musa taklima da kuma manzon mu Muhammad sira da amince Allah tabbata gare shi yace wa kazalika Adam haka annabi Adam alaihi salam shi ma Allah ya mishi magana kamar yadda ruwaya ta zo hadisi wanda aka rawaito su a cikin sahih ibn Hibban daga Abizar ورفع بعضهم درجات يجي كما ثبت في حديث إسراء حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في السماوات بحسب تفاوت منازلهم عند الله عز وجل لوكتين da annabi yaje sallallahu alaihi wasallam Isra'i da Miraji bulagurin da ya zuwa sama to yaga annabawa kowanne da matsayin shi sama ta farko sama ta biyu sama har zuwa sama ta bakwai kowanne Allah subhanahu wataala ya aje su mataki mataki matsayi matsayi to wannan sai karantar da mu lalle Allah ya ba annabawa wasu daraja akan wasu to shine akwai hadisi wanda inganta daga Abi Huraira wani daga cikin musulmai da shi da wani bayahude to shi bayahude yana rantsuwa sai yake cewa ya rantse da Allah da ya zaɓi Musa akan mutanen duniya gaba ɗaya shi kuma musulmi ya ce a ba haka ba ne har ya ɗaga hannu ya bige shi ya ce mai ha akan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama to bai hude sai don manzo sallallahu alaihi wasallama yake ba shi labari sai annabi yake ba da labarin cewa la tufaddilu bainal anbiya'i mana kada ya zamanto kuna fifita wasu annabawa akan annabawa to wannan malamai sai suka ce kamar ya ci karo da wannan ayar tunda Allah subhanahu wataala ya ce tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd wasu mun fifita su akan wasu sai malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya wada haka ne dan ma'ana kaskantar da kai mutum ne wanda bai da girman kai bai nuna bai so a nuna cewa yayi wani ko kuma suka ce a'a wannan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ne dan ya kare irin asabiya irin ra'ayi da ake na kabilanci kowa sai bin gaba ya ce nawa ya hinaka ko kuma naka ya hinawa to kaga mu annabawa gaba daya yana daga cikin rukunin imani dole ne sai mutum ya imani da annabawa gaba dayan su annabi Isa annabi Musa annabawan na Yahudawa amma cika imanin musulmi sai ya imani da su wasu ma daga cikin malamai sai suke cewa a wannan ma'ana kamar magana ce wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ta ne don saboda shi ba yahudan ma'ana lallacin zuciyar shi ko ya imani da Allah madaukakin sarki kamar rashin gwada fifiko kenan tsakanin annabi Musa da Muhammad sallallahu alaihi wasallama ko annabi Isa da sauransu to amma Allah kai tsaye dama ya ce mana minhum man kallama Allah kenan akwai bambanci wanda ya ji magana Allah kenan ba ɗaya yake da wanda Allah subhanahu wataala bai mishi magana ba wa ataina isa isa ibn maryam al-bayyinat malan sai yake cewa al-hujaju wad-dalail al-qati'at ala sihhati ma ja'a bihi nabiyyu isra'ila bihi annabi isa alayhi salam lokacin da aka aiko shi yahudawa suka kasa imani da shi ya zamanto suke mishi tuhuma tun daga mamman shi maryam alayhi salam da shi karan kanshi annabi isa bai da wani gari bai da wani gida bai da iyali haka suka yi ta bin shi ko ina har suka nemi su kashe shi Allah subhanahu wataala ya dage shi to wannan sai Allah ki bamu labarin cewa shi annabi Isa alayhi salam Allah ya bashi hujjoji bayyanu don su imani sai suka kin imani ya tada wanda yake macacce ne ya warkar da gurgu ko makaho abubuwa na mamaki wanda babu wanda zai iya sai annabin Allah amma duk da ya haka ba su imani ba kuma abu na biyu Allah ya ce wa ayyadnahu bi ruhul qudus kuma muka kawo mala'ika jibril tare da shi don ya taimaka mushi ya agaza mushi amma ta wurin kai na bani isra'ila bai sa suka imani ba sai da suka nemi su kashe shi sai Allah subhanahu wataala ya cewa law sha Allahu maqtatala allazina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinatu walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar wa law sha Allahu maqtatalu malaci bal kullu zalika min qada'illahi wa qadari dukkan abin da kuke gani yana faruwa Allah ya sa wannan mai imani ne wannan mara imani ne waɗannan masu imani su zo su yaƙi wanda ba su imani ko marasa imani su yaƙi masu imani wani duka abubuwa ne wanda Allah maɗaukin sarki shi ya ƙaddara walakin Allah ya fa'alu ma yuri kuma Allah subhanahu wata'ala abin da ya ga dama yake yi fa'alun lima yuri la yus'alu amma ya fa'alu wa hum yus'alun ba tambaya Allah dan mi amma kowanne daga cikin bayu sai Allah subhanahu wataala ya tambaye shi dan mi kai aikata abu kaza wa ya saka a ina ka gani to wani yana daga cikin kadara ko kuma yana daga cikin karhin mulki na Allah madaukakin sarki cewa abin da ya ga dama yake kaddarawa na'am
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون
Allah ke cewa yayi wallazina amanu ya ku wanda ku imani an fi qumin ma razaqnakum ku ciyar da abin da muka arzuta ku min qabli an yati yawmun kafin wata rana ta zo la bay'un fihi babu siyar da saidawa babu wani kasuwanci wala khullatun ko kuma irin tsantsan soyayya wala shafa'a babu wani ceto wal kafiruna humuz zalimun lalle ne kafirai su ne azzalimai babu wani zalimci wanda ya wuce kafirci tunan mala ya ce ya amurullahu ta'ala ibadahu bil infaq mimma razaqahum fi sabilihi sabilil khair Allah madaukin sarki a wannan ayar yana kiran bayu masu imani ku ciyar da dukiyar da Allah ya arzuta ku tashi ce dan ɗaukar kalmar shi dan hanyar shi hanyoyi na alheri wannan umarni ne daga Allah madaukin sarki wal yubadiru ila zalika fi hazil hayatid dunya mala yace su yi gaugawa wajen ciyarwa da aikata aikin alheri da taimakon addini a cikin wannan rayuwa ta duniya don idan mutum Allah ya arzuta shi bai ciyar ba bai agaza ba bai taimaka ba musamman abin da shi addini to Allah subhanahu wataala ke ce akwai wata rana wanda za ta zo wanda la bai'un fihi wala khullatun wala shafa'a wannan abubuwa guda uku wanda so da yawa dan adam a nan duniya da su yake tamaka ya zamanto dan kasuwa ne hamshaki mai kudi yana wada abin da ya ga dama ko kuma ya zamanto yana da wani dan uwan shi mai mulki ne ko kuma a wani attajiri ne babba ya ko ya kasance yana da wata sanayya wanda in ma wata aika aika ya za a cece shi to waɗannan gaba ɗaya Allah subhanahu wataala ya ce a gobe kiyama babu su kenan mutum ya yi ta kanshi ya aikata aikin alheri wanda zai tsayar da shi sai Allah subhanahu wataala yake cewa fa iza nufikha fi sur a wata aya idan aka yi busa a cikin ƙaho fala an saba bainahum yawma izin wala yatasaalun babu ƴan uwantaka ka ce ni dan wane ne ko kakana wane ne ko ni sharifi ne jikan manzo ne irin wani manganu ko dan shehu ko dan wani waliyi to Allah subhanahu wataala ce fala an sab babu kenan wane dan wane li kulli mri'in yawma izin sha'anu yughni a gobe kiyama an ta yi kowa ta kan sheki da ba zai nemi wani daidai da zarra ba a wajen baban shi baban ba zai bashi ba shi ma baban ba zai nemi ba wani abu amfani daidai da zarra a wajen ɗan shi ɗan ma ba zai bada ba kowa ta kan shi yake a nan duniya da ɗaya ya zama sababin zawon ɗaya duniya kenan baban akan ɗan to amma gobe kiyama Allah subhanahu wataala ce fala an saba bainahum babu abin da za a ce wani dan wani ne jikan wani wala ya tasaalun kuma babu wani tambaya kenan abin da mutum zai aikata na aikin alheri shine zai an da shi ya cece shi a gobe kiyama sai Allah ya ce wala shafa'a babu kuma ceto wala tanfa'uhum shafa'atu shafi'i kenan wannan aya take karantar da mu ai bi ma'ana ceton mai ceto bai amfanin wanda Allah bai sa za a cece shi ba amma akwai ceto Allah subhanahu wataala zai sa bayu na gari su yi ceto farko dai akwai shafa'atul kubra ceto wanda annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi dan amma kowa hisabi kowa zai damu idan an tashi gobe kiyama mutane ana ta zuha wani daidai kwabrin shi wani daidai cinya wani daidai tsatso wani daidai kirji wani daidai wuya wani tarihi shi mana mutane har su rika dama in wuta ma zai shiga shi yanzu a yi hisabi ya shiga wuta Allah ya kawo rana daidai kwakwallon mutane tana tafasa marasa imani Allah ya na musu azaba to annabi sallallahu alaihi wasallama shine zai shafatul kubra ceto babba sai mutane su dunguma su je annabi adam sai ce musu ai ni ma mai laifi ne nayi kaza nayi kaza a aljanna Allah ya sauko da ni a je wajen annabi Isa a je wajen annabi Musa kowanne sai ya ka uzurin shi sai an zo wajen shugaban halitta sallallahu alaihi wasallama sai ce ana laha sai je yayi sujada a ce mishi ya tashi sujada lokacin shi ya kare ya tambaye abin da zai tambaya sai nemi wannan ceto ai hisabi to kuma akwai ceto wanda kuma ceto ce karama annabawan Allah za su yi ceto hadisi ya tabbata alkur'ani mai girma yakan yi ceto mala'ikun Allah suna yin ceto bayu nagari daga cikin bayan Allah amma ba a san ko suwa ne bane uzini ne Allah subhanahu wataala yake badawa wane ka ceci wane ko kuma suwa ne ku ceci suwa ne to wannan duka babu wani wanda yake da tabbas cewa lalle ne idan na mutu gobe kiyama Allah subhanahu wataala zai sani daga cikin wanda za a ceta to kaga anan ne magana take lalle ne akwai ceto amma ba yanda mutane suke tsammani ba in ka bi malam wane ko ka bi shehi wane ko ka bi wali wane a gobe kiyama tabbas zai cece ka ya kai ka gidan aljanna to wannan shine abin da ake tantama babu kuma wanda zai buga gaba ya wada haka dan Allah subhanahu wataala anan ya ba mu bayani cewa wala wala shafa'a babu ceto bi ma'ana irin ceton da mutane suke tsammani mutum ya abin da ya ga dama Allah zai ba da izini shi mai ceton Allah ne zai ba zai ba da izini shi ma wanda za a ceta shi ma Allah ne zai ba da izini kuma dukkan su sai mai tauhidi sai wanda ya zamanto kalmar la ilaha illallah ta shi cikakkiya ce tun nan duniya har ya je kiyama kina daga cikin bayan Allah na gari to wanda shine za a ba su ceto amma ba wai anan ba mutum ya buga gaba ko shi karan kanshi bai san ba ina ne matsayin shi balle ya ce zai ceci wani kaga yana daga cikin waɗanda suke batar da bayan Allah akan rashin ilimi cewa ka yi abin da ka ga dama a gobe kiyama wani zai ɗauke ka in dai ka bi ɗarika shi ko ka bi hanya shi ko ka mishi ladabi ko ka mishi hidima waya gobe kiyama kawai sai ce maka shiga ko kuma ya ɗauke ka ya kai ka to kaga nan akwai tantama Allah subhanahu wataala ya ba mu labari idan muka karanta ayoyin da suke magana akan kiyama in mutum ya sa alkur'ani kwata-kwata in wani ya ce mishi a gobe zai mishi wani abu sai ya mishi dariya saboda firgicin ya wuce a ce ma wai wani har ya samu wata riga ko kuma wani ya tuna da wani har ya jashe ta da shi annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce ma aisha radiyallahu ta'ala anha a gobe kiyama mutane za su tashi babu takalmi babu kaya babu kaciya loba zir kowa yanda uwarshi ta yi shi aisha ta ce to ya za a yi sirkai da sirkai da ɗiya da ‘ya'ya sallallahu alaihi wasallama ya ce mata ai lamarin ya wuce wani ma har ya tsaya wai ya ga yana da kaya ko bai da kaya mana kenan tashin hankalin ba karami ba ne to amma ina ne kai za ka yi tsaye ka kasa yin aiki alheri wai ka rika jiran wani zai cece ka wani zai tafi da kai to kaga da Allah subhanahu wataala ya ce an fi kuma mara zakanaku nan wannan ayar babban darasin da take badawa shine ciyarwa akan tahiyar da addini wanda kuma musamman a zamani ne yanzu muna mun yi sakaki ko kuma muna da kasala ko kuma akwai abubuwan wanda ba mu da gane su ba musamman abin da ya shahi auqaf da abin da mutum ya shahi irin wani rijiya sadaka jariya ko wata rijiya ko wata makaranta wani abu dai wanda kudinka zaka hudda a matsayinka na mai hali ka yi shi wanda gobe kiyama zaka samu ladan shi wa yazu billah abin takeici sai ga wani mai yana da makudan kudi ya mutu sai dai ya ma lissahin gidajen shi gida kaza kaza gida kaza gida kaza amma ba za a ce ba ga wani katafarin masallaci ko kuma ga wata makekiyar makaranta wanda ɗiyan musulmi suke karatu a cikin alkur'ani ko ga wata rijiya a ƙauye ko wani famfon burtsatse wanda za a sha ruwa bai da komi haka zai bar dukiyar to kaga wannan akwai hasara ba karama ba kenan idan mutum Allah ya maka arziki to babu arzikin da ya wuce a ce mutum yana da wani abin da ya bari a nan duniya musamman masallaci ko makaranta ta alkur'ani ko kuma wata rijiya da abin da ya kama da wannan irin da kun ga ƙungiyoyin larabawa da ake gina masallaci ko a yi rijiya ko a yi da irin dai mutane ne irin mu irin cikaro-cikaro haka da ake tarbace ne za a haɗa ko kuma wani baban shi ya rasu sai ce to amma baba na masallaci ko amma baba na makaranta ko a mushi a gina mushi wata rijiya to ina kuma kai kai karan kanka kai kike da kudinka kuma da lahiyarka da rayuwarka a ce ka kasa yin komi har lokacin kai kaga akwai hasara wannan wakewar labari wani attajiri a kasashen larabawa ne shi kuma sun jima suna kasuwanci yana aiko mishi kaya yana saidawa sun jima ba su gamu ba wajen shekara kusan ashirin wata ranar suka gamu a hajji a saudiya sai ki ba shi labari ai kasuwancin da muke na samu alheri a garinmu a ƙasanmu babu wata jiha illa ina da gida ina da kaza ina da gidaje ina da gidaje masu yawa yanzu dai alhamdulillah shi kenan shi balarabin sai ya ce mishi shi mai kamfanin asalin ya ce mishi ni ina da gida guda ya ce kuma gidan ni ina ƙasa ɗiyana suna sama ta amma a ma'ana usura ta afamina babu wani wanda bai da aiki ya ce mishi kuma a afirka da kake babu wata ƙasa afirka illa ina da masallaci a can to kaga wannan shine aikin alheri shi wanda ya san amfanin dukiyar shi shi wanda yana buga gaba kamar yana ga alfahari ne zai mishi yana da gida a jiha kaza a wuri kaza a wuri kaza da gida shi kuma caya mishi a babu wata ƙasa illa yana da masallaci to wannan shine nashi duk abin da zaka tara da duk abin da zaka aje nan da awa biyu kai nan da minti biyu ma zai iya zama ba naka ba gaba ɗayan shi in aka ce yau ka mutu to dukiyar ta yi intikali minka ilal warasa kenan ya tashi daga kanka masu cin gado su za su yi abinda su ga dama ko wasiya kai inda bayan da shari'a ta gindaya ba ba za a zartar da ita ba nasu ne ko tasowa kai yanzu kai ba za a taso ba wannan dukiyar ta huta daga hannunka to kaga me zai hana lokacin da kake da rayuwarka a ce ka kasa yin wani abu ko wani qur'ani akwai abubuwan da muke renawa wanda kuma ladan su ke da yawa mutum ya sayi qur'ani ya kai makaranta ko mutum ya sayi ƙur'ani ya kai masallaci duka kuɗin shi nawa ne ko ƙur'anai irin yan izi biyu biyu ko kuma dai wani abu wanda dai yara za su yi karatu da shi ka ɗauki misali a ce ka sai bagadadi irin littafin ko dala talatin ne ko dala arba'in wanda dai bai wuce dala ɗari a ce ka sai misali guda goma ko guda biyar ka kai makaranta aka samu yara ƙanana da littafin ka suka koyi harfai da littafin ka suka koyi karatun ƙur'ani da littafin ka suka halarci izi biyu ya nuna sadaka jariya ce har duniya ta tashi da su da 'ya'yansu kana da ladansu to wannan shine abin da ya kamata mutum ya diba Allah subhanahu wataala ya taimake mu
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
Allah subhanahu wataala ke cewa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Allah mai girma babu abun bautawa akan gaskiya babu wani abun bauta akan cancanta sai Allah wanda yake alhayyu ne rayayye ne alqayyum kuma dawwamamme la ta'khudhuhu sinatun gangadi bai kama shi wala nau ko kuma cikakken barci lahu ma fis samawati wa ma fil ard nashi ne abin da yake sama da ƙasa man zallazi ya shafa indahu illa bi izini wane ne zai ceto a wajen Allah subhanahu wataala kamar sai ka ce ai babu wanda zai ceto illa bi iznihi sai da izinin Allah ya lamu ma baina aydihim ma khalfahum Allah ya san abin da yake gaba da bayan su wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha kuma babu wanda zai san wani abin da ya shafi ilimin ubangiji balle a ce an san shi gaba daya illa bi masha ko abinda Allah ya so ne dan kadan in ya san mu san abu kaza sai mu san shi amma sauran ba mu kai ba wasi'a kursiyuhu samawati wal ard ay kursiyun Allah ta yalwaci sama da ƙasa ma'ana kenan ta kere su wurin girma wala ya'uduhu hifzuhuma duk da girman sama da ƙasa da kuma halittun da suke ciki to ba sa gajiyar da ubangiji ko kuma a ce sun mushi yawa akan ya kula da su wa huwa al-aliyul azim Allah subhanahu wataala wanda yake aliyu ne madaukaki ne mai girma ne kuma azim ne mana girman shi ya wuce girma subhanahu wataala malaci hazi ayatul kursi kenan wanda ta shahara idan ce ayatul kursi kowa ya sani walaha sha'anu azim malaci tana da tana da girman sha'ani ita wannan aya qad sahha al-hadisu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل آية في كتاب الله حديث يا إن كانت تشوى إتا آية الكرسي تاهي قوة آية جرما على القرآن من جرما رواية إمام أحمد دقى أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أي آية في كتاب الله أعظم sahabi na manzo ubay bin kab suna zamne sai annabi ya ce mishi a cikin qur'ani wace aya ta girma qala allah wa rasulu alam sai ya ce allah da manzon suka sani faraddada miraran sai annabi yake sake tambaye shi sai shi kuma ya sake cewa Allah da manzo suka sani can da ya sake tambaye shi sai ya ce ayatul kursi qala sai annabi ce ya hanika ilma aba munzir sai annabi ya yabe shi ya dan bugi kirjin shi haka ya ce masha Allah mana kalma ce ta yabo sai ya ce mishi wallazi nafsi biyadi inna laha lisanan wa shafatayn tuqaddisu al-maliku inda saqal arsh ita wannan ayatul kursiyu tana da halshe tana da lebuna guda biyu tana ma Allah tana girmama Allah madaukin sarki a wajen abin da kafa ta al'arshi mana kenan aya ce mai girman gaske wanda kuma fadalarta da matsayinta abu ne mai yawa sai dai mu dan karanta abin da ya saukaka amma ita wannan ayar a cikin alkur'ani mai girma ita ce aya wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da sahabbai cewa fadalanta fadalanta yana da girma akwai abinda imam bukari ya ambata akan ita wannan ayar mai girma girman darajarta abi huraira radiyallahu ta'ala anhu sahabi na manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa wakkalani rasulullah sallallahu alaihi wasallama bi hifzi zakat ramadan irin wannan zakat kono da ake tarawa sai aka sa abu huraira mai gadi yace fatani atin fajala yahsu min at-ta'ami fa akhadtuhu sai kawai yaga wannan namiji ya zo yana yana kwasa Abu Hurairah ce sai na rike shi yace miki la arfa annaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yace sai na kai ka wajen annabi mana abin da kake bai dace ba sai shi mutumin ya ce inni muhtajun wa alayya ila iyalun wali haja shadida ya ce abu hurera wallahi tsananin bukata ta kawo ni kuma ina da iyali sai abu hurera ya kyale shi sai ya tai lokacin da ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce mishi ya aba hurera ma fa'ala asiruka albariha tun kai bashi labari sai annabi ya ce wai bakonka na jiya ya kuka da shi sai abu hurera bashi labari ai na kama shi ya ce yana da iyali sai na bar shi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce mishi amma innahu kazabaka wa sayud yace makareci ne ya maka ƙarya gobe ma zai dawo to abu hurairah sai ya ce tunda yaji annabi ya ce zai dawo kenan tabbas zai dawo yace sai na daki sai na nike dakon shi ina jira ina jira sai gashi ya zo ya sake kama shi ya sake gaya mashi irin wancan magana ina da iyali ina da bukata ya sake shi sai da ya mishi so uku to ana ukun sai shi wannan sai ya ce mishi annaka taz'umu annaka la ta'ud summa ta'ud abu hurairah ce mishi kaga da yanzu an yi na uku sai ka ce baka dawowa kuma sai ka dawo yanzu an yi daya an yi biyu an yi uku fa qala sai ce mishi da'ani uallimuka kalimatin yanfa'uka Allah biha yace to yanzu ka bar ni zan karantar da kai wani abu Allah zai amfane ka da wannan abubuwan da zan karantar da kai qultu sai abu hurairah yace ma hunna yace wasu kalmomi ne qala sai yace iza awaita ila firashika faqra ayatul kursi yace in ka zo kwanci shin huda ka karanta ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ma na wannan ayar yace fa innaka lan yazalu alayka min Allah hafiz yace in dai ka karanta wannan aya ka kwanta a daren nan babu wani abin da zai zo ma sai hassaniya ta yi Allah yana kare ka wala yaqrubannaka shaytanu hatta tusbih yace kuma shaytan ba zai kusance ka ba har sai ka waye gari fa khallaitu sabilahu abu hurairah sai ce sai na bar shi ya tayi yace lokacin da kuma sahiya tayi sai na zo jan annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya gaya ma annabi yanda suka yi da shi ga abin da ya karantar da ni yace idan na zo kwanci in karanta ita wannan ayar fa qala annabi sallallahu alaihi wasallama amma innahu sadaqaka wa huwa kazubun sai annabi ya ce gaskiya abin da ya hudi gaskiya ne amma shi makaryaci ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kace abu hurera ta'alam wa tukhatib salasa layali yace ka abu hurera ka san da wa kuke magana wannan kwana guda uku qultu la abu hurera ce ai ban san kowa ne ne ba annabi sai yace zaka shaytan ai wannan shaytani ne ma'ana ke ne yazo a siffan mutum to wannan yake nuna girman daraja ta ita wannan sura ko kuma wannan ayar idan mutum ya karanta ta wajen barci idan Allah subhanahu wataala zai kare shi har ya zuwa safiya akwai riwaya ta Imam Ahmad daga Asma binti Yazid bin Sakan aw Sukan take cewa samitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi hatayn al-ayatayn Allahu la ilaha illa huwa kina ita wannan ayatul kursi da kuma farkon suratul Ali Imran Allahu alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum sallallahu alaihi wasallama sai ya ce inna fihi ma ismullahi al-azam ya ce wannan aya ayatul kursiyu da kuma wannan ayoyi da suke farkon suratul ali imran akwai sunan Allah mai girma wanda idan mutum ya roki Allah Allah madaukin sarki zai karba mishi mala ya ce wa hazil ayatu mustamilatun ala ashara jumal mustaqilla wannan aya duk da karamcinta mala ya ce amma ta kumshi jumloli ma'ana kenan wasu gabobi guda goma wanda kowanne yana ba da ma'ana ta musamman da Allah maɗaukin sarki na farko dai Allahu la ilaha illahu kenan Allah maɗaukin sarki babu amon abun bauta da gaskiya sai shi akwai wasu abubuwan da ake bauta ma amma ba na gaskiya bane abun bauta na gaskiya shine Allah maɗaukin sarki alhayyul qayyum kaga wannan abu na biyu kenan abubuwa ne wanda Allah subhanahu wataala siffofi ne nashi alhayyu fi nafsihi allazi la yamutu abadan almuqimu li ghayrihi Allah madaukin sarki baya mutuwa hal abada kuma shi yake dauke da nauyin kulawa da wani alqayyum ke nauni na nuna girman ubangiji madaukakin sarki la ta'khuzuhu sinatun wala nawm mana wani dan karamin barci ko mu ce gangadi bai kama ubangiji madaukakin sarki balle kuma a ce Allah yayi barci to kaga duka sufofi ne na tawaya to Allah marauki zarki ba a siffata shi da duk wata siffa ta tawaya kore mishi ake yi amma ana tabbatar mishi ne da siffofi waɗanda suke na yabo sufofi wanda suke na kyau kamar alhayyu alqayyum lahu ma fi samawati wa fil ard malati ikhbarun bi anna jami'a abidihi wa fi mulkihi wa tahta qahrihi wannan gaba ita kuma tana nuna kowa bawan Allah ne babu wani wanda ba bawan Allah ba kuma kowa yana kasan mulkin Allah madaukakin sarki kuma yana kasan wani karhi wanda bai isa bai abin da ya ga dama sai abin da Allah ya kaddara kenan kaga shine lahu ma fis samawati wa fil ard Allah subhanahu wataala sai yake cewa in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda suratul maryam Allah yake cewa babu wani ɗaya daga cikin bayu sai ya zo mu Allah yana matsayin bawa kowa bawa Allah kuma ya ƙididdige kowa ya san kowa kowa ne ne shi wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda kuma gobe kiyama kowa zai zo shi kadai yanda ka fito kai kadai haka Allah subhanahu wataala zai tada kai kadai kuma ya maka hisabi man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni babu wani wanda zai ceto a wajen Allah sai da izinin shi kaga wannan ita ma gaba ce mai zaman kanta kamar suratul najm da Allah subhanahu wataala ke cewa kam min malakin fis samawati wal ardi لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى diyawa zaka samu cikin mala'iku mutane sai su ga mala'iku bayan Allah ne nagari sai su dauke su a matsayin su musu ceto to Allah subhanahu wataala yake cewa diyawa daga cikin su ceton su baya amfani sai wanda Allah ya mishi izini kuma ya yarda da shi insha Allah ganin lokaci yayi za mu zaka tarbiya sati mai zuwa za mu dasa da muka tsaya abinda muka yi daidai Allah subhanahu wataala ya tara mu cikin ladan gaba da wanda ke da kuskure ne Allah ka fuka mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah